أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أشرين دبيوغة وتنشدة هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرا تا دبو دي هؤو دا أربعين دا هؤو دي دي دا شابير غوة آية miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 19 zuwa aya ta wato 20 kinan a cikin suratu at-tauba a shafi na 189 a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagora gari mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'laha ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون نعم كافين mu ci gaba da karatu ko mu fara karatu gadan-gadan kamar yadda al'ada ta saba in akwai wata nukta mai muhimmanci da take buƙatar bayani muna zan gabatar da ita ko ba haka ba to akwai abu biyu da nake son in ɗanyi bayanin su sai mu shiga cin karatunmu gadan-gadan nukta ta farko a lokacin da mun kai bayanin nassoshi da muka kawo wajen ko asbabun nuzul a ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram muka nuna cewa wato wato wannan ya faru ne a ghazwatu badr sai muka ce ghazwatu wato badrin sura ta sabka a shekara ta shida to wannan kuskure ne ya zo cikin bayani suratu tauba kamar yadda muka faɗa a farkon sura ta sabka ne a shekara ta tara ko ba haka nan bane to sai muka ce shekara ta shida kenan wannan kuskure ne da ya kamata a dan faɗakar da 'yan uwa kan wani shiga cikin abin nan sannan ita kanta gazuwa ta badar da ake kira badar wato badar kala biyu ce akwai badar al-kubra akwai badar as-sughra cikin tarihi da tafai zaka zo ka iske ana cewa gazuwat badar al-kubra gazuwatul badar al-kubra ana kiranta gazuwatu badrin al-kubra ko badrul qital an gane ko ana kiranta badrul qital saboda an yi yaki kuma ana kiranta yawmul furqan dan Allah ya kiranta yawmul furqani yawmul taqal jam'an amma shi yawmul taqal jam'an da badar da uhud ana kiransu yawmul taqal jam'an don cancin ma cikin uhud ya ce wa ma asabakum yawmul taqal jam'an fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'minin ita ma badar ya kirata yawmul taqal jam'an saboda ya ce واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان كاغا كوني ما أنا تياكي أنا إكرمت يوم التقى الجمعان tun da jama'a biyu suke haɗuwa su yaki ba sani ko mun fahimta ba to da haka dai a takaicen takaitawa ita wato ghazwatu badr an gane ko al-kubra wanda ake kira al-kubra wato ita ko an yi ta ne a sha bakwai ga watan ramadan a shekara ta biyu daga hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ita ghazwatu badrin as-sughra ana kiranta badru badrul maw'id an gane ko ko badrul akhirah saboda ita ce aka yaki na karshe ma to ana ita ce badar ta karshe ita kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita da sahabbansa saboda alƙawalin da aka yi na yaki a shekara ta hudu an gane ko tunda an yi badr as-sughra shekara ta biyu al-kubra shekara ta biyu an yi uhudu a shekara ta uku ko ba haka nan bane tunda malaman tarihi suna ganin ranar wato 17 ga watan shawwal aka yi wato ghazwa ta uhudu kenan shekara ta uku ta hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ko ghazwatu badr as-sughra ana kiranta as-sughra ko al-akhirah saboda alƙawali ne za a haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mutanen makka a badr a yaki sai aka zo ba a yakin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo yazo da Abu Sufyan har ya zo ga wani da ake kira Marr al-Dhahran sai ya ji tsoro an gane ko da ya ji tsoro domin ya zo a wani da ake kira wato Marr al-Dhahran Marr Abu Sufyan bi Marr al-Dhahran sai ya zo abu sufiyan a marar zahran sai ya ji tsoro da ya ji tsoro sai ya koma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo tare da sahabbansa ba su kafirai ba su zo ba sun ji tsoro suka yi sayayya kuma suka sayar da kayansu sai suka koma to wannan amana ce ta ilimi da kyau mu faɗe ta saboda kada wani ya ji an ce shekara ta tara can farko kuma ya ji an dawo yanzu an ce shekara ta abin nan to abin da ya sama muka kawo wannan saboda an nuna cewa dalilin sabkar wannan aya aja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram shine cewa abin da ya faru ga Abbas babban manzo sallallahu alaihi wasallam to suratu tauba ta sabka a shekara ta tara sannan kuma ita ko abin nan yakin badar an yi shi shekara ta biyu kenan kaga ba yanda za a yi a ce wannan shi shine sababin nuzul duk da yake cewa ni duk da yake an ingantar da bi an ingantar da asarkin sai da manto asarkin ya inganta amma sai mu ce wannan aya ta shafi irin abin da ya shafi shi babban manzo sallallahu alaihi wa sallam amma ba shine sababin nuzuli na wannan aya kai tsaye ba ba sai ko mun fahimta ba mun gane ko to wani zai iya cewa to ai duk qur'ani yana sababin nuzul sai mu ce a'a Allah ya saukar da qur'ani gaba ɗaya don a bayyana mutane hukunci hukunci su gane aqida su bauta ma Allah magana ta riga ta kare wannan sababin nuzul al'am ina fatan kun fahimce ni to wannan shi ne muka amfani da shi kuma muka ce asar da an ka ce wannan sayyidina umar hawa su sun yi jayayya har yace zai kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce to ai wannan ba shi ne sababin nuzul ba dan Allah ya ce wallahu la yahdil qaumadh zalimin kuma musulmi ne suka wannan tattaunawa sai aka ce to karantawa da aka yi mata shi yake nuna cewa wato shi rawi ya sa tsammanin a wannan lokacin ayar ta sauka dan tana yiwa a farkon lokacin da ya fara sauraron ta daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ko da asar ya inganta na sababin nuzul sai an duba a gani shin sababin nuzul ne dalilin saukar ayar ko ko a'a ma'anar wannan abin da ya faru yana shiga ƙarƙashin wannan ayar in ba haka ba sai ka samu matsala nan na farko mun yi aiki ne da qarina da qarina al-lafziyya Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin su ko musulmai ne kenan kaga ba su bane nan kuma da aka zo muka ce a'a ba ya shafi Abbas bane baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi aiki da qarina at-tarihiyya tarihi mun ka kalla waccan yakin badar shekara ta biyu saukar sura shekara ta tara kaga ko da ya inganta to ba shine sababin nuzulu kai tsaye na wannan aya ba sai yasa sai kana kallon alqara'in akwai alqara'in lafziyya da kuma alqara'in alhaliyya ilimi ne wato mai zaman kansa a cikin ilimin usulul fiqh da cikin ilimin balaga Allah ya taimake mu to abu na biyu wanda zan ce duk da yake lokaci ya dan fara tafiya shine cewa mun kawo wani hadisi a wajen waya tubullahu ala man yasha to wajen fassara hadisin sai wajen gaugawa dun magana guda muka faɗa hadisi na Abu Zar wanda ke cikin sahih Muslim sai muka ce Allah ya wato yana shimfiɗa hannunsa kenan domin wanda ya muna na aiki liya tuba musiu an-nahar bil kenan wanda ya muna na aiki tunda ya ce musi ai musiul amal wanda ya muna na aiki da daddare Allah ke shimfiɗa hannunsa saboda wanda ya muna na aiki da rana sannan kuma da rana yana shimfiɗa hannun shi na wato karɓar tuba kenan yana shimfiɗa hannunsa saboda wanda ya muna na aiki da daddare karɓi tubansa to ina ganin wajen fassara sai ni faɗi duka abu guda to kaga wani ba zai iya fahimta ba tana yawa wani zai gane cewa gaugawa ce aka yi to kun ga irin waɗannan abubuwa amana ce ta ilimi kuma don saboda mi saboda mai kyakkyawar fahimta ya fahimta wanda kuma bai da kyakkyawar fahimta sai a bashi lahiya ina fata an fahimci tun da kaga mutane sun yi suka ga Qur'ani ai Qur'ani magana Allah ce ko ko sun nuna cikin Qur'ani akwai kuskuri ko sun nuna Allah ya kuskuri ko kaza ko kaza hadisan an ce kaza an ce kaza to kai wanda ya yi suka ga maganar Allah a hada mini a duniya maganar wace ba zai yi suka gare ta ba da kakka ba kanka kakkada kakkada mu kai dai kai bayanin gaskiya gurgudan ikon ka wani ya ce an yi daidai wani ya ce ba ai daidai ba wannan ba sha'anin ka ba kai kokari dai ka san abin da ka faɗa haka nan ne kuma ka faɗa don Allah bakin magana kenan na fata an fahimce ni malam sake maimaita mu wannan aya alladina amanu
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون to na'am ibnu ashur da yazo kakashin wannan aya yace wannan aya ta alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun yace hadhihi aljumla mubayyinatun li nafyi alistiwa'i alladhi fi jumlati la yastawuna 'inda Allah wannan aya ta zo ne dan ta yi bayani ko wannan jumla da yace tunda farkon aya ne ma'ana ta zo ne don ta yi bayanin nafiyul istiwa' da Allah subhanahu ta'ala ya kore daidaito tsakanin mi tsakanin waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ce a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah sai Allah ce la yastawuna inda Allah to tunda Allah ce ba daidai suke ba to sai ya fassala bayani alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah mun fahimci wannan yace to tana bayyana ta ne sannan kuma yace mufassilatul lil jihad alladhi fi qawlihi ta bayyana tafsil ta fayyace wato jihadin da Allah faɗa kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah to tunda ta an ce wa jahada fi sabilillah to wani irin jihadi ne bi annahu al jihadu bil amwali wal anfusi kenan sai zaman tomi don saboda wato ayi jihadi ne bil amwali da dukiya wal anfusi kuma ayi jihadi da kawuna ina fata an fahimci to wannan dai a takaice shine alakar ayar da ayoyin da suka gabata to kaga wannan yana da muhimmanci musamman a fage na tsarin sanin wato mi jerin ayoyin alkur'ani ba hazar bane ba abu ne aka yi kashi haka kawai babu babu wata hikima mm komi na alkur'ani yana da hikima sai dai neman sanin kaka abin yake wani lokacin dole sai ka yi bincike kada ka je ka faɗi magana ba wani dalili wannan shine abin da ke kawo matsala mun fahimci wannan ko to madalla alladhina amanu waɗanda suka yi imani shi alladhina yana daga cikin abin da ake kira asma'ul mausula mausul ne mabniyun ne banda musanna nashi wato shi ismul mausul da allazani da allatani su kadai ne suke doka i'rabi wasu sun ce a'a ba i'rabi bane alamata i'rabi wasu malamai sun ce a'a ana musu i'rabi to allazina bai dauka allazinu bai dauka allazini kullun allazina na kenan mabniyun na in za a kaddara mishi i'rabi ta fatha da kasra don mahali guda yake dauka shi yasa a nan waɗansu malamai suka ce shi allazina duk da yake an kawo wata luga idan shi na da raf'a suna cewa allazunu in ji ibnu malik wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa amma dai larabci wanda shine yafi shahara allazina ake cewa fi halatil jarri wan nasbi war raf'i kaga ja allazina kaga allazina shine fa'ili ra'aytu allazina allazina shine maf'ulun bihi marartu bil ladina duk dai wasali guda to kaga irin wannan kaga zaka yi a to shi yasa wadansu malamai suka ce to na alladina matsayin raf'a yake dauka shine matsayin mubtada kenan alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim khabar kin shi a'zamu darajatan inda Allah wadansu kuma daga ciki suka ce a'a wato shina daukar jarra ne in mun ce jarra shine mi shine kasra to da anka ce aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal bil akhir to shi man amana billahi wal yawmil akhir ko ba haka nan bane ai ba shine ba daidai da wadancan to man amana billahi wal yawmil akhir sune alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah sai zaman to ka harful jarri ce ko ba haka nan bane to alladhina shi ma jarra zai dauka to sai dai an ce a azamu darajatan inda Allah sai kuka ce a ce hum a azamu darajatan inda Allah zaka kaddara hum tun da ka ce sifa ne na wucin wasu ka ce a'a shi alladhina kinnan matsayin nasba yake dauka kenan amdahu alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to hum a'zamu darajatan inda Allah ina fata an fahimta kaga jumlar gaba ɗaya suka ɗauke ta ta koma matsayin wato badali na wancan almuhimmu dai irin su waɗanda abubuwa suna da buƙatar sai ka san wace ma'ana ake nufi almuhimmu to mu dai mun ɗauke shi a matsayin mubtada Allah ya ce alladhina amanu waɗanda suka yi imani na an shafe suka yi imani da ni آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنوا بواتو القدر كمان تندا يا ذو cikin hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana cikin sahih muslim yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma ayoyi da dama sun yi bayanin wannan aurare daban-daban alladhina amanu wa suka yi imani wa hajaru suka yi hijira kenan wa hajaru min makkata ila madina ko ila madina ko ba haka ba suka yi hijira daga makka suka zo madina to bayan an yi hijira daga makka zuwa madina wannan lokaci kuma sai aka yi yaƙi sai aka ci makka da yaƙi ko ba haka nan bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath babu hijira kaga nan la annafiyatul jinsi babu wata hijira ta musulunci ba'da al-fath bayan fathu makka to nan yana nufin babu hijira daga madina daga makka zuwa madina domin makka ta koma darul islam amma ba shi ke nuna cewa mutum in yana wani wuri yagga ba zai samun damar yin addininsa ba ya tashi daga wannan wurin ya ce zuwa wani wuri ba haka ake nufi ba sannan akwai hijira ma'anawiyya shine wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu kamar da cikin hadisi ko ba haka ba wato kenan kuma mai hijira an gane ko wanda ya kaurace ma abin da Allah subhanahu wataala ce dan haka ko da baka kaurace ma gari ba to in kana iya kaurace ma wurin da abin da an ka ce wato a nisanta sai ka nisance shi kenan akwai hijira wanda kullum kana tare da ita shine ka kaurace ma ƙarya ka kaurace ma shirka ka kaurace ma sabon Allah shi ma hijira ne ina fata ana fahimta ta to wahajaru da suka yi hijira daga makka zuwa madina wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan daukakar da kalimar Allah yana kawo fi sabilillah anan yana nufin don Allah suka yi ba su yi ba don wani abu saboda qur'ani bai taba cewa niyya ba amma sai dai shi ce nufinka ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كاغا أراد نيسا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أما صحابي الله يتشي ولقد صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم أن يافي مسلم دنك أنشي أيوة ويومنا كما كان بني من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولنكتكم سيتي ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم واللوكة يتي ابتغاء وجه ربهم كوجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم dan neman yarda Allah kenan shine niyya cikin Qur'ani duk in ka diba ganin niyya ko annawaya ina fata an fahimce ni to dan haka dai uslubi ne na alqur'ani to fi sabilillahi dan daukakar da kalimar Allah dan addinin Allah ya ci gaba ba dan wata manufa ba to bi amwalihim kuma sun yi haka da dukiyoyinsu ashe da ake cewa a sa dukiya cikin aikin Allah ba wai Allah ne ya faɗa da kansa ba malamai da suka ce a sa dukiya ba amma wa zai sa dukiya kowa musulmi zai sa dukiyar shi da mai hali da talaka amma kowa gurgurdon halin shi shikenan wannan shine gaskiya ba malamai da suka ce a taimaka ma addini ba a'a Allah ne ce a sa dukiyar domin kasuwanci aljanna kake so ga Allah in baka so aljanna ka aje dukiyarka ko baka nan bane kasuwanci ne da ku yi da Allah wa anfusihim da kawunan su ka ba da rayuwarka dan saboda addinin Allah ya ci gaba ba dole bane sai ka je wajen yaki mutum a ce in za a gina masallaci ya zo ya tsaye ce ban da kuɗi amma ina da ƙarfin jiki zan yi aiki ya ba da kanshi don Allah ina fata ana fahimta ta ya kamata mu fahimci cewa aiki don ka bada kanka zuwa Allah dan agaji ba a yi mishi biya zai zo a yi wa'azi ya kare kayan mutane ko ba haka nan bane kuma ya koma ya bada kan shi ne saboda yin wannan aiki don Allah bi amwali wa anfusihim da kawunan ku ina fata an fice ni wani dukiya ɗaya Allah ya bashi amma bai iya zuwa ya yi yaki to wannan Allah ya ɗauke mishi ina fata an fice ni wani kuma zai iya zuwa shi yakin amma bai da mi bai da dukiyar to shi ko sai je yayi to wani Allah ya bashi biyu to kuma ana buƙatar biyu shi yasa malami wanda bai da kuɗi idan aka nemi taimakon addini to na an ɗauke mishi aka maka Allah ya ɗauke maka ko ba haka nan bane malam yana da kuɗi kuma an ka ce za aikin addini to malam ya fara bada nashi shi yasa idan da gaske ne kai mai kuɗi ne tunda sifa bi gare ka ga ka ganiyun ga ka alimun ko ba haka nan bane to ta fuska alimun ka bada ilimi ta fuska ganiyun ka bada kuɗi don sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ma malamai ne kuma sun yi sun taimaki addini kuma sun je sun yi yaki kuma sun sa duke su don addini ya ci gaba ko ka yi sahabban ilimin addini musulunci da to amma mun ga saka iskar an ce a taimaka cikin addini sai a ce a banda malamai waya ce maka banda malamai Allah bai ce banda su ba ina fata an fahimce ni to almuhimu bi amwalihim wa anfusihim waɗannan a'zamu darajatan inda Allah su ne mafi daraja a wajen Allah malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan a'zamu darajatan inda Allah wasu daga cikin malaman tafsiri sun kace a'zamu ka san nan al'azimu shine mai girma a'zamu shine mafi girma to a'zamu darajatan su ne mafi daraja inda Allah a wajen Allah waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shi wannan ismu tafdil maslubul afdaliyya domin nan ana magana ne tsakanin musulmi da mi da kafirai musulmi dawa da kafirai to ai su kafirai ba su da wata daraja a wajen Allah to kenan waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi don ɗaukakar da kalima Allah da dukiyarsu da kawunansu su ne masu daraja a wajen Allah waɗansu malamai suka ce shi ne domin kafiri bai da wata kima a wajen Allah waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi a azamu darajatan inda Allah yana nan akan mi akan wato ba yana akan afdaliya amma wace irin afdaliya ce shine khatabahumullahu ala hasbi i'tiqadihim in suna ganin su kafirai wannan aikin da suke yi aiki ne nagari ko ba haka nan bane to su dauka ma aiki nagari suke yi to waɗanda suke yin wannan aiki a azamu darajatan inda Allah sun fi su daraja a wajen Allah ba su ne suke da darajar da suke cewa suna da kima ba ina fata an fice ni waɗansu kuma daga cikin malamai kamar ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi ya tafi cewa a'a nan da an ka ce alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah waɗanda suka yi imani an gane ko suka yi hijira akwai waɗanda suka yi imani suna makka ba su yi hijira ba haka ne ko ba haka ba to sannan kuma ba su yi jihadi ba ko ba haka nan bane to su suna da imani tunda cikin waɗanda ba su yi hijira ba a makka ai akwai mutanen da ba su yi hijira ba ba su samu damar yin hijira ba saboda ɗansu uzurra to waɗancan da adda uzurra ina fata ana fahimta ta waɗanda adda uzurra a can makka daga waɗansu su ko ba su da uzuri sun zo a madina to waɗancan waɗanda waɗanda da suka samu suka hijira sun fi su daraja a wajen Allah don su sun yi mi don su sun yi aiki لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما كما كان بني وأنكم ينادى يزمن شيء بعد أن أبو شيء ونبي ماشي غير شيء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا kenan sai da mun to kala biyu ne in mun dauki masu imani ake nufi to nan a azamu darajar lalle tabbas suka fi imani da daraja kenan tunda su wancan yana da imani wancan yana da imani in kuma ka dauki a'a kafirai ake nufi don Allah ya ce wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin to dan haka a azamu darajatan masu imani su ne masu daraja ko ko a'a kafiran ake nufi amma in kun dauki a itiqadin ku kuna da daraja to a wajen Allah ga waɗanda a'zamu darajatan inda Allah kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur kadiba cikin albaharul muhit na abu hayyanu tauhidi kadiba cikin al'azbun namir min majalisar shankiti na sheikh muhammadu al'aminu shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'ar musulmi wannan shi ne abin da malamai suka faɗa wa ula'ika humul fa'izun waɗannan su ne alfa'izuna waɗanda suka rabauta an gane ko to waɗannan su ne suka rabauta daga wato ismul fa'il ne na alfa'izu faza shine ya ci nasara ya fuzu to alfa'izu shine ismul fa'il to jam'u mudhakkarus salim fi halatil raf'i sai a ce fa'izuna fi halatil jarri wan nasb sai a ce fa'izina kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ko ba haka ba to waɗannan su ne suka rabauta akwai mas'ala guda biyu da ya kamata mu ƙara anan duk mas'alolin suna da yawa amma bari ɗauki mas'ala biyu don mu je aya ta gaba abu na farko wanda za mu ɗauka shi ne cewa abin da ya shafi wato har da alƙur'ani ka ganin da an ka ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu sai an ka ce mi fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to cikin alƙur'ani akwai irin waɗannan ƙa'idodin da hadda masu ba ɗalibin ilimi wahala sai ya rikici saboda wani lokaci cikin ƙur'ani sai a kawo bi amwalihim wa anfusihim ba tare da an kawo fi sabilillahi ba to amma inda iskali yake zuwa in an ka kawo fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim koko abin ga bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sai ka rasa yadda zaka yi to amma ga ka'ida wadda zan baka a gurguje saboda ka'idodin yawa ne da su kuma iban sauko lokaci ma yana iya ba mu dama mu faɗe su ba dan tsakarowa na zan yi saboda lokacin bai da yawa abu na farko shine akwai bi amwalikum wa anfusikum ko ba haka nan bane akwai bi amwalikum akwai bi amwalihim to wanda za mu fara magana kashi shine bi amwalikum da kuma bi amwalihim wato in an ka zo bi amwalikum wa anfusikum guda biyu ne an gane ko cikin suratul tauba sai aka fara gabatar da bi amwalikum wa anfusikum infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kenan kaga cikin bi amwalikum wa anfusikum dun da mun ce biyu na cikin suratul tauba an gabatar da bi amwalikum wa anfusikum na biyu kuma yana cikin suratul saffi sai aka gabatar da fi sabilillah يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم kaga sai ka riki in dai mai kumna in kana cikin tauba ka san na gaba in kana cikin suratul safi ka san na gaba to amma in mun ka zo bi amwalihim wa anfusihim to shi ko zaka kasa shi gida nawa zaka kasa shi ne gida biyu akwai wato guda biyu waɗanda sai an ka gabatar da bi amwalihim wa anfusihim guda uku kuma sai an kabatar da fi sabilillahi sai ka riki wato na farko wanda yazo a cikin suratul nisa'i la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari akwai qira'a kuma ghayru uli ad-darari ko ba haka nan bane dan haka dai la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to kaga nan wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim cikin suratul nisa'i sai an kaga fara da fi sabilillahi ko ba haka bane sai wuri na biyu a cikin suratu al anfal wato innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ina abin nan إن الذين آمنوا آه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أنا cikin suratul tauba kenan wanda an ka gabatar da fi sabilillahi guda biyu na in dai bi amwalihim ne a cikin suratul tauba daya a cikin suratu an-nisa a cikin suratul tauba daya a cikin suratul nisa daya sauran kuma duka an gabatar da bi an gabatar da wato abin da bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أتكمي أتكم سورة الأنفال سينبيو وأن الله سبحانه وتعالى كيتوا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما كما سينأبكما أتكم سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هكذا كي كاغا إن كريكيسو سيكت زمنا تشك in ba haka ba kullum musamman ana kiyamun laili masu rike qur'anin nan suna jira an rama shahada cikin rami su dan koshi sai sun kamo ka waɗannan ƙa'idodi na harda suna da amfani mas'ala ta ƙarshe wanda zamu ƙara shine irin waɗannan ƙa'idodi na harda suna taimaka ma ɗalibi wani ya tambaye ni yace mallan cikin tafsirin da aka yi bayan an kawo rumuzul hifz an kawo ka'ida ta huruful hija'iyya ba a kawo ka'idodin hadda qur'ani ba malamai suna da uslubi daban-daban misali zan dan bayar waɗansu daga cikin su kaga kamar kalima ta alam tara mai ta'u da alam tarau a cikin alqur'ani mai ta'u alam tarau cikin qur'ani biyu ne kak na farko cikin suratul luqman alam tarau anna allaha sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina nabiyu a cikin suratul nuh alam tarau kayfa khalaqa allahu sab'a samawatin tibaqa duk abin da ya saura in dai mai ta'un ne ba mai ya'un ba tara zaka cewa ka huta ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى قاشنا mai yawa to kaga wannan ka'ida za su taimaka maka daga cikin kuma irin waɗannan ka'idodi waɗanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya fahimce su kamar kalima ta ashiya kun san cikin qur'ani ashiya akwai mai ainu akwai mai alhamza to mai ainun guda biyu ne mai alhamza kuma shi ne duk wurin da ya saura to kaga in ka rike mai ainun guda biyu kuma shi mai ainun alif ta zo a wato alif ta madda ainun ta zo bayan ta ba a jin shi fiye da biyu kenan maddu tabi'i ne wancan kuma maddul wajibul muttasil ne to ina ne suke guda yana cikin suratu saba wahila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim da ainun ne kuma ba a jin shi bi ashya'ihim bi ashya'ihim ne min qabl sannan kuma na biyu yana cikin suratul qamar wa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min mudakkir ashya'akum shikenan waɗannan ba a jan su mutane ku da dama sai sun yi banna wannan wuri wani ko ya mai zashi da alhamza wani ko kuma ya ja maddikin irin yadda ake jan wancan maddu kuma na cikin suratul saba ashya'ihim cikin suratul qamar ashiya wa laqad ahlakna ashya'akum kum kum mai kafabi kaka dalibi ilimi da fahimci wannan duka abubuwa da suna muhimmanci a ƙarshen abin da zan ƙarawa a ƙarƙashin wannan wasu ƙa'idodi ne hada waɗanda malamai suna yawan faɗarsu kaga kamar cikin suratul ankabut min ba'di mautiha an gane ko ƙasa za a cewa min ba'di mautiha to cikin suratul ankabut kawai an kace min ba'di mautiha amma sauran kuma ba'da mautiha ne shikenan ka huta kamar misali akai cikin suratul hajj likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a amma a cikin suratul an-nahl ba'da ilmin babu min kaga in ka rike wannan shi ma zai taimaka maka sannan kuma kamar suratu wato yusuf da kuma wato suratul an'am cikin suratul an'am sai an ka gabatar da sunan Allah hakimun akan alimun cikin suratul yusuf sai an gabatar da alimun hakimun shikenan duk in kana cikin suratu al-an'am to ka gabatar da wato hakimun akan alim inna rabbaka hakimun alim amma in kana cikin suratul yusuf kawai sai ka ce alimun hakim ko yana da alif wallam ko bai da alif wallam wannan ayi zai taimaka maka kamar kuma suratul a'raf an gane ko da suratul an'am ita suratul a'raf nusarriful ayati guda ne sauran kuma dun nufassilul ayati ne ina fata an fahimci ni nusarrifu guda ne ina fata an fahimci ni wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun sauran dukka ce nufassilu nufassilu nufassilu ita ko suratul an'am sai kai contraire nufassilu an gane ko wato suratul al-an'am dukkan sauran nufassil ne amma guda ɗaya suratul an'am dukkan shi musarrif ne guda ne kawai an nufassiru na fata an fahimci to don haka haka ne da kai sai ka fahimci tafiyar ayoyi ina fata an fahimci ni to don haka ɗalibin ilimi ya yi hattara saboda irin waɗannan abubuwan suna da abin nan sai abu na ƙarshe wanda zan ƙara a yi haƙuri game da abin da ya shafi harda shi ne akwai waɗansu wurare guda biyu da nake son in ɗanyi bayani kansu tun da kusan harda fanni ce mai zaman kanta abu ne wanda ba ya kare shi cikin zama guda amma ana ishara ne saboda a har zukar da ɗalibai su tashi zuwa neman ilimi kuma su san yadda dokoki abin ba wai kawai ne ina so ba ni da kaina ban karantar da kaina alkur'ani sai an karantar da kai akwai suratul wato abin nan suratul ar-rum tana da wani wuri wanda akwai min ayatihi min ayatihi min ayatihi idan Allah mai zo sai ya rikici ko ba haka nan bane to idan ka kan rike su guda shidda ne sai ka rike rumuz kamar irin na suratul rahman da muka taba ku in ka rike waɗannan guda rumuz guda guda biyu ne ma shikenan ka kare da kuma suratu al suratul naml ita ko tana da a ilahun ma allah a ilahun ma allah a ilahun ma allah su kuma akwai rumuz biyu ko rumuz daya da aka yi musu to mu rike suratul rumi sai ka ce ha ha ha mayu'a shikenan ha ha ha mayu'a kha na farko wa min ayatihi an khalaqakum min turabin kha na biyu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan kha na uku wa min ayatihi khalqus samawati wal ard mayu'a shiko wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahar nabiyar yu wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tam'a shiko a wa min ayatihi an taqumus samawati wal ard bi amrihi shikenan zai taimaka maka shi ko cikin suratun namli a ilahun ma'allah a ilahun ma'allah a ilahun ma'allah ya za ka yi shi sai sun kace kace ba ba ƙataku shi kenan ba ba ƙataku ka ji wani karatu eh wani sai ce wani yau karga abubuwa dole na sai da su rumusul hibzu ne shi ne ba ta farko a ilahun ma'allah bal hum qaumun ya'dilun ba ta biyu a ilahun ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun sai qa qali a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun sai ta a ilahun ma'allah ta'ala Allahu amma yushrikun sai qu a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin haka suke ka daure ka yi karatu ka tsaya malamai su koya ma in ma mi in ma duniyar zaka da ƙara ilimin to bari haka same shi ina fata an fahimci amma haka kawai ka zo ka ce ka koya maka har da qur'ani ka har da ce qur'ani ko da aka zuwa a saurara kuskure ya hidubu ina ma na ma za a kama ba san da aka kama ba ta Allah dalibai ilimi mu dinga ka ilimi abin wasa Allah ya taimake mu Allah ran mu bayanai kan har da sun ja mu kwarai amma dai na san dai yan uwa mu amfana mu je aya ta gaba yubashshiruhum rabbuhum يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم نعم ذا مفارا دجلالين يتي يبشرهم ربهم وبنجزن سيرا مسو بشارة برحمة منه دوات رحمة مسمى دقاقريشي شي الله كنن ورضوان دكما يردا دون ديك إمام شعبة يا كرنتا ورضوان سيد منتو مصدر لي أنا توا رضوان أنا توا رضوان يردا الله سبحانه وتعالى وجنات دع الجنة دبن دبن تون دجمع إلى الجنات لهم فيها لهم سنة فيها أتكين الجنة نعيم نعمة مقيم ودتك دائم مدومئة na fata an fahimta na'imu wanda ke muqimun da'iman to shi mai jalali da'iman ɗaya kawo saboda yana ganin cikin waɗannan wannan ayar babu wata kalma da take da buƙatar a ɗan ƙara yi maka bayani sai kalma ta da'iman sai kawo ta shike na fata an fahimci kawai jina ce mai jalali ne ce to ai shi duwan ga bayani bai ji mai jalali ne ba a'a na bi jerin fassara ayoyin ne saboda kalma ta da'imun ɗaya ne muqim kuma asalin shi muqwimun ne domin daga aqama yuqimu ne tsayayya abu to muqim muqwim sai an kace muqim saboda kasra ta gabaci ni ta gabaci wawun ba a cewa muqwim larabci abu ne wanda ke da son takhfifi sai an kace muqim ni'ima wanda take tsayayya dawwamamma ina fata an fahimci wanda shine abinda malam mai jilali ya kawo amma idan muka dawo a cikin tafsiri na at-tahrir wa tadwir da yake bayanin munasaba tsakanin aya da aya sai yace bayanul lidarjatil azima wannan yana bayanin ne daraja wanda kalma ta yubashshiruhum rabbuhum tana bayanin daraja ce mai girma allati fi qawlihi a'zamu darajatan inda Allah domin Allah ya ce su ne suka fi daraja a wajen Allah to fatilka darajatu wannan daraja ga fassararta hiya inayatullahi ta'ala bihim shine Allah zai kula da su bi idkhalil masarrati alaihim Allah zai sanya farin ciki a gare su wa tahqiqi fawzihim kuma Allah ya tabbatar da cin nasarar su wa ta'rifihim bi ridwanihi alaihim kuma Allah ya sanar da su cewa ya yarda da su wa rahmatihi bihim sannan Allah ya yi musu rahama wa bima a'adda lahum minan na'imid da'im kuma saboda abinda Allah ya musu tattali na ni'ima dawwamamma an gane ko malam ya ce to wa majmu'u hadhihi al-umur waɗanda abubuwa da Allah faɗa gaba ɗai lam yamnahu ghayrahum min ahli siqayati wal imam Allah bai ba waɗansu ba waɗanda suke ma'abuta shayarwa ko musulmin ne da a can makka ba su yi hijira ba ko ko a'a su waɗancan kafiran ne duk cikin su babu wanda Allah ba irin wannan abin wannan falala malam ya ce alladina wa in salahu waɗanda su mutanen da an makka ko da sun zamanto na gari ba kafirai ba waɗancan musulmin kenan li an yanalu ba'da hadhihi almazaya fihim lam yanalu jami'aha ko da sun cancanci su samu sashen waɗannan abubuwa to amma ba za su samu waɗannan duka gaba ɗaya ba irin wanda Allah ya ba alladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah ina fata an fahimci to kaga mallan yayi bayanin ashe ita wagga aya tana nuna darajar da Allah subhanahu wataala ya musu a nan sai na yi bayanin wani abu kaɗan shi ne cewa abu na farko da kamata mu fahimta ƙiyasi akwai shi cikin alƙur'ani don kun ga 'yan zahiriya suna cewa babu ƙiyasi a cikin alƙur'ani to kaga da Allah ce la yastawuna inda Allah ba su zama ɗaya a wajen Allah ashe hankali ya san cewa da mumini da kafiri ɗaya ne ba ɗaya bane to haka in za a ƙiyasin gaskiya da ƙarya suna zama ɗaya to inda a daidaita abin da yake gaskiya da abin da yake gaskiya suna zama ɗai daidai za su zama gaskiya da gaskiya ana iya daidaita su kuma daidaita su a ƴaƴanka suna gadon ka namiji da namiji kuma su gadon ka sai an ka ba su gado daidai da daida hankali bai yarda ba ai duk ƴaƴanka ne ka haife su kuma duk maza ne ko ba haka nan bane to amma yanzu sai aka ɗauko wani wanda ba ɗanka ba sai aka ba shi gado cikin dukiyarka yayi hankali bai yarda ba kaga kiyasin ma na hankali bai dauki waɗanda suke cewa babu kiyasi gashin Allah cewa la yastawuna bu su zan daidai ba ashe in abubuwa suka zo daidai hukuncin su mi hukuncin su daya sannan kuma a nan zai ba mu wani istinbati mai muhimmanci kun ga akwai wani fiqh da ake cewa fiqhul awlawiyat a cikin addinin musulunci shine fiqhun a fifita waɗansu abubuwa akan waɗansu saboda mi saboda dalili yanzu misali a shari'a idan alkhairi biyu suka zo to za a zaɓi wanda fi girma ko ba kana bane ga farilla ga nafila wanda za a gabata suwa farilla ko kaga alkhairi biyu ne to inda alkhairi ne da sharri wanda ne za a ɗauka sai a ɗauki mi alkhairi a bar mi a bar sharri to in sharri biyu ne fa sai a ɗauki mai dama dama na ƙasa ko ko ba haka nan bane to rashin sanin wannan yana kai mu cikin matsala to sannan kuma to yanzu ga alkhairi ga sharri amma sai an ci karo da sharri kamar yanzu ga alkhairi ga sharri wanne ne da a gabatar suwa sharri zai tunkaro ka alkhairi zai tunkaro ka wanne ya kamata gabatar su gudun sharri da ka fara ko tunkara alkhairi yanzu alkhairi ya tunkaro ka sharri ya tunkaro ka kuma duk sun doso ka in ka ce ka taba wancan alkhairin sai sharrin ya kare da kai wanne za ka yi eh gudun sharri da kai dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗi cuta shi ake farawa an gane ko akan jawo amfani idan ka san abu na da amfani amma sharri na cikin shi ko daidai da alkhairi ko ko yafi sharrin yawa gudu za ka yi ba san kuma fahimta ba shi yasa malam bahaushe yake da wani karin magana yace kare mara shi ke gani mun san mara ko wannan abin ga ko mu ce malmala malmala yake gani tunda mutane sun sanin malmala ana ce mata mara amma bai ganin gora idan ana son a kashe kare sai a aza tuwo sai ya zo yana ci ashe gora na nan yalla ma sun samu ta irin abin nan da aka samu kan keke bas sai kaga an yi mai bugu guda har da idon shi sai sun fita da haka irin wanda ya kamata mu fahimce shi kaga ashe ko cikin aikin alkhairi akwai wanda shine mafi dacewa to fiqhul awlawiyat shine muka rasa abinda bature yake ganin kamar shine ya kawo shi wai suka ji an ce ai turawa sun ce la priority wa ya ga muka priority turawa ne suka kawo ta gashi na Allah na faɗin da wanda ya kaza da wanda ya kaza ba ɗaya suke ba ko ko cikin ayyukan alkhairi kaza na gaban kaza shi yasa wanda yake cewa cikin addini ba a cewa wannan aikin yafi wannan wannan kuskure ne domin tauhidi duk shine gaban duk ayyukan addinin musulunci sannan fa- sallar farilla tana ni tana gaban sallar nafila sannan haƙƙin Allah yana gaban haƙƙin iyaye ko ba haka nan bane haƙƙin iyaye yana gaban haƙƙin ƴan uwanka ko wanka ko- ko kanwarka to in ba mu fahimci wannan ba kullun zaka iske mutum yayi jumudi sai zaman to kawai bai fahimta ƙa'idodin da malamai suka aza a an yi istinbatin su ne a ƙarƙashin shari'a sai zo ya taba mutane wahala sai an zo ana tattaunawa sai kuskuren shi bayyana sai kuma ya ga bai iya da baya sai shi ɗaya ce mai riƙe tun da dai ka riga ka hoɗi ai ta tayi haka nan ai ta tayi a cikin halaka Allah kai mu da tsari to shi yasa kuka za ku ganin wannan ka'ida shine malamai suke cewa bina'ur rijal khairun min bina'il ahjar ka'ida ce cikin ilimin tarbiyya babba wannan qur'ani kaga ya ishara zuwa gare ta domin su suna ganin sun gina ka'aba sun ganin suna daukar ruwa su ba ni su ba mahajjata ko ba haka nan bane to kaga wannan jiki suke ginawa sai Allah ce a'a aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah yanzu wanda ya imani da Allah ana gama shi da mi da wanda ya kasance mi wanda ya kasance shina shina eh, taimaka maka ba kuma bai imani da Allah ba a'a ba dai suke ba kenan sai ka gane cewa gina dan adam ya fi gina wato mi gina wato gini abin ginawa misalin da zan baku mu maido hankalinmu na wannan abu da mai muhimmanci yanzu kun ga muna son mu gina masallatai ai gina masallaci abu ne mai kyau ko haka ne ko ba haka ba muna son mu gina makaranta gina makaranta abu ne mai kyau ko ko ba haka nan bane to ma da na muna son mu gina ma ƴaƴan mu gida ko ko ba mu so to amma da yawan mu wani mutum ne ya kula ya zaban ma dan shi uwa ta gari tambaya ta farko kenan ana son a gina makaranta ga makarantu nan sun cika kasashen musulmai amma wace makaranta ce an ka kula da malaman da sun ka iya a kula da su su karantas alamar tambaya ana gina masallatai a ƙauyuka amma sai a gina su babu liman kuma ba a iya kai wanda zai karantar da mutane kaga sai an kai bina'ul ahjar sai an kai bina'ul sai an kai bina'ul mi bina'ul rijal kasashen mu muna ta kokarin mu yi gine-gine amma injiniyoyin da za su muna gini da kasashen waje suke me yasa mu ba za mu yi karatun da za mu iya maka mu gini ba tunda su waɗancan ba kullum za mu same su ba kuma inda muna da injiniyoyin da ba mu buƙatar sai mun ɗauko na waje to kullum wannan shiri ya kashe kasashen afirka yanzu kaga muna kusa mu siyo kyamarori amma babu tunanin ya zamu yi kyamara muna son mu siyo mota babu tunanin ya zamu yi mu kera mota ko mu kera gyaran kayan mota muna tunanin mu samu manya-manyan likitoci profesoshi amma babu tunanin ya zamu yi mu yi allura ba ko mu yi magani ko mu yi kaza ko mu yi kaza bina'ur rijal khairun min bina'il ahjar gina gangar jiki a'a ba shine alkhairi ba ka gina mutum ka gina ruhin mutum yafi muhimmanci kana son ka kama danka abinci kana son ka kama danka riga kana son ka kama danka wando kana son ka kama danka kaza ka danka ya samu duniya ya iya boko ya iya faransanci ya iya turanci english amma ya iya sallah bai dame ka ba ya san mutuncin mutane bai dame ka ba ya ya san addini bai dame ka ba ya mutunta Allah ya san yadda ake bauta ma Allah ba ruwanka shi yasa yanzu wani ƴaƴan shi ko ba su sallah bai damu ba amma yanzu abin wani tun yanzu hankalin shi ya fara tashi ina na zai samu kuɗin da zai ma ƴaƴan shi kayan sallah ko suna sallah ko ba su sallah shi bai damu ba yanzu Ramadan na iya kuma ma har ya ƙari ba su ma yi sallah ba ko guda amma hankalin shi bai tashi ba don haka wannan ka'ida sai mun yi hattara da ita wannan na dan bada misali ne ba da wani nake ba shi yasa eh, gina limamai ya fi muhimmanci ne da gina masallaci don limami in an same shi shi zai iya gina dubban mutanen da za su bauta a cikin masallaci amma ga mutanen ga masallata amma ana sallah ga ta nan dai ba sai dai na faɗi wani abu ba Allah ya kyauta to wannan shi ne munasabar da shi malam ya kawo sai ce to Allah subhanahu wataala ce yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana yi musu bushara ina fata an fahimce ni to anan abin da ya kamata mu gane cikin abubuwan da muke karawa an ce Allah subhanahu wataala yana musu bushara idan muka diba a kira'a ta hamza ya karanta yabshuruhum rabbuhum ubangijinsu yana musu bushara an gane ko to malamai suke cewa shin da kira'a ta yubashiruhum da yabshuruhum duk ɗaya ne ko ba ɗaya bane malamai suka tattauna akan wannan ibnu jarir al-tabari daga cikin manyan manyan mufassiri yake cewa a cikin surtu al-imran ya kawo wannan magana yake cewa idan larabawa suka ce yabshuruhum suna nufin kamar al'amari ya tabbata amma aka ce yubashshiruhum kamar abin bai tabbata ba kenan abin da aka fara ko abin da an kare shi ake cewa yabshuruhum idza saru ila al-amri kenan shi suka fi amfani da shi don yana so ya bambanta maka amma an ka ce basharahu kamar ana nufin yayi mi ya sanya mishi farin ciki haka dai yace yace abin abin da ya kawo to amma in mun ka dibi larabci ana cewa basharahu sannan ana cewa basharahu wasu ce yabsharuhu ko su ce yabshuruhu don suna cewa ubshur ko ubshar to amma abshara yubshiru ibsharan kuma ana cewa absharahu to amma cikin qur'ani bai kawo abshara yubshiru ba sai dai bashara yabshuru ko kuma bashara yubashiru to in mun ka dauka a tsarin larabci wanda an ka sa ba shadda yafi karfin ma'ana bashara shi ko bashara kaga mujarrad ne to abshara zai fi karfin ma'ana bisa ga bashara saboda ƙara harafi yana ƙara mi yana ƙara karfin ma'ana to almuhimmu yubashshiruhum rabbuhum Allah yana musu bushara nan kai hatta la yubashshiruhum ya shafi maza ya shafi mi ya shafi mata domin ba a ce hum na maza ne asalin shi to amma wanga hukuncin bai shahi ba bai shahi abin nan ba bai shahi maza kawai ba domin cikin maza akwai masu imani cikin mata akwai mi masu imani إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات to yubashshirhum yana musu bushara fi'ili mudari'ini yana nuna ana yi a yanzu kuma zuwa gaba za a yi rabbuhum ubangijinsu ubangijinsu kalima ta ar-rabb tana nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbir al-khaliqu kaga nan sai an ka kawo wanda yake musu busharan nan shine wanda ya halicce su sannan wanda ya wuce musu bisharar nan shine mamallakin su sannan wanda ya musu bisharar nan shine mai tafiyar da al'amura babu wani shakka a cikin wannan al'amari yubashshiruhum rabbuhum ubangijin su yana musu bushara bi rahmatin minhu da rahama ta musamman daga wajen shi bai ce ar-rahmatu sai kawo shi na kira dan an nuna maka wata irin rahama ce ta musamman to amma ya Allah yake yin rahama sai kai hattara waɗansu daga cikin irin masu aqida ta ɗan mu'tazila ko kuma masu aqida ta ɗan asha'ira sai su ce maka aidan rahama shine riqqatul qalbi zuciya ta yi zuciya ta yi ta yi tafshi an gane ko ko ta tausaya to Allah ai ba a ce zuciyar shi ta yi laushi ko ta yi abu sai a ce a'a wanga ayoyi ne na sifat rahama Allah da anka ce ar-rahmanur rahim ko ba ka da yace inna rahmati sabaqat ghadabi kamar da cikin hadisi na Abu Hurairah in ka diba cikin sahih Bukhari da Muslim to duka wannan ba a cewa Allah zuciyar shi ba ta kariya shi dai Allah yana rahama amma ya yake rahama ya bar wa kanshi sanin kaifiyat sannan ya ba da ɗai a nan duniya 99 ya aji sosai lahira magana ta riga ta ƙare rahama Allah subhanahu wata'ala wa ridwanin sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba su yarda yarda ta Allah subhanahu wata'ala waɗanda kuma Allah ya yarda su cikin Qur'ani zaka ji ayoyi suna nan ya faɗe su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كما هكذا بني Allah ciyar da su waɗanda sun kai wato abin da bai'a ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ash-shajara laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara sannan in kana saba ma Allah Allah ba zai baka yarda shi ba yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin sannan kuma wanda ya samu yarda Allah bai zama tuwa ga irin wanda Allah ya kice da shi ko ba kan bane afa man ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir sannan kuma ya ake samun yarda Allah to ga hanyar da zaka bi ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu in ka samu yarda Allah kuma ita ce babu wani abu wanda ya kaita ita ce tafi da aljanna da yarda Allah wafi akwai abin da fi aljanna shine yarda Allah ya ce wa ridwanu min Allah akbar in Allah ya yarda da su ai ba za su fita aljanna ba to shi yasa samun yarda Allah ya fi mu ya fi aljanna domin in babu yarda Allah ta rafi ta zaka yi kuma Allah ne ce wa ridwanu min Allah akbar in baka yarda ma in ka yarda ina fata ku ce shi yasa mai ce ma yan aljanna zan saukar da yarda ta gare ku fala ashatu alaikum abada ka ji abin da ya fi aljanna in kai baka da akwai abin da ya fi aljanna ba da ganin Allah da kuma samun yarda Allah ya fi aljanna shi yasa ake faɗin wani mawaki ba san da kissa ko ta tabbata ba sai rigima da wani malami to kun san malamai su galibi in ba ai anniya ba da kai rikici da malami sai ce jahilin banza ko ba haka nan bane to sai suna cewa ai jahili ne jahili ne to shi ko sai ya ji wannan maganar tana da nauyi bai ce musu jahilai tunda ko ka ce ma malami jahili ai ba za a yi ba haka ne ko ba haka ba shi kenan sai ya ga alamun nan an kware shi tun da kusan duniya shaitan siyasa kana alfahari da bayar da Allah ba mai ilimi shi rinka alfahari da bayar da Allah mai mai kuɗi rinka alfahari da yafi mutane kuɗi mai mulki ya ta alfahari da yafi mutane mulki wani ya mutane alfahari da garinsu wani da jikin shi wani da kaza gashi nan dai to da sun kace mai jahili babu yadda zai musu raddi tun da shi jahilin na dai lalle bai karatu ba shikenan sai zo wajen waka ya ce to jama'a ku saurara sai da an ka buga mishi ganga sai ce to yarda Allah ta haika karatu daɗi ko ba haka nan bane akwai mai karatu wanda Allah bai yarda da shi ba ko ba haka nan bane sai ce to yarda Allah ta hi karatu dadi shi ma ya rama to wa ridwanin Allah subhanahu wataala zai ba su yarda wa jannatin da kuma aljanna sai mun yi hattar in an ce jannat wani lokaci qur'ani sai ya ce aljanna guda ce ko ba haka nan bane Allah subhanahu wataala sai ya ce janna aljanna guda ce wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard ko ba haka nan bane wani lokaci kuma sai ya ce jannat sai malamai suka ce to nan ka kalli kamar gidan haya gidan haya gida ne babba in an kalli kowa na cikin shi ko mutum dubu ne ma shi na nan dai matsayin gida guda amma in an kalli kowa ne mai haya yana cikin gidan shi sai a ce mishi kuma gidaje gidaje cikin gida ko ba haka nan bane to in ya ce janna nan ba kuskure bane akai waccan aljanna babba ce guda amma jannatin kin kuma kowa yana da nashi ba kuskure bane akai wasu suka ce kuma an ce jannatu ana nufin darajoji na aljanna tunda tana da daraja manya sun kai guda nawa guda ɗari wasu suka ce a'a adadin ayoyin alkur'ani daidai irin matsayin da zaka samu cikin wannan daraja guda ɗari na fata an fice ni tunda za a ce ka karanta alkur'ani kai sama kana yi kana yi sama kenan ba bene ne wasu suka ce bene ne daidai adadin ayoyin alkur'ani wasu suka ce a'a wato daraja ɗari ne a cikin aljanna kana karantawa kana kai bene sai ka kai bene na ƙarshe wanda Allah subhanahu wataala so ka tsaya daidai gurgurdon imanin ka da ikhlasin ka da aikin ka mun fahimci wannan to da haka kace akwai abin ga kuma manya manyan aljanna guda hudu ne ina fata an fahimci ni don ya ce wani man khafa maqama rabbih ya ce mi jannatani sai ce mi sannan kuma wa min dunihima jannatani kaji manyan guda hudu qur'ani ba kuskure ne yake yi ba kai kokari ka fahimci me ake son a ci wa ridwanin wa jannatin sannan Allah subhanahu ta'ala ce suna da yarda ita ba yarda sifa ce ta Allah ba a cewa a'a ba a cewa Allah yana yarda da wani abu a'a shi ya san yadda yake yarda da bayansa kaifiyar ci ya bar maka shi saninta lahum fiha lahum su yan aljanna fiha a cikin wannan aljanna na'imun suna da wato na'imun wato ni'ima kaga nan fiha malaman tafsiri suka yi sabani waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce wato lahum fiha yana komawa ne zuwa ga albushra an gane ko saboda an gabatar da yubashshiruhum rabbuhum akwai albushra wanda za a fahimta cikin yubashshiruhum rabbuhum wasu kace a'a lahum fiha damirin yana komawa ne zuwa gami zuwa ga rahama suna da a cikin rahama Allah amma abinda malamai suka firin jaisuwa lahum fiha damiri shine kuma zuwa ga aljannat shina kuma cikin aljanna suna da na'ibun ni'ima amma ba cikin bushara ba ba cikin mi ba ba cikin rahama ba sai dai mi sai dai ba kuskure bane domin wanda yake cikin aljanna shine yake cikin rahama Allah kuma tasirin wannan bushara ta Allah yana tare da shi shi kenan babu kuskure cikin waɗannan maganganu amma ga wanda ya kamata a gabata so suna da na'imun ni'ima an gane ko wadda take muqimun wato wadda madawwami Allah subhanahu wataala faɗi cewa daɗin aljanna ba a bukata a canza ma kuma ba zai yanke ba innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala wa amma alladhina su'idu ko sa'idu qira'a ne guda biyu ko ba kan bane hafs da hamza da kisa'i da khalaf wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdud sannan na'imukin sai kashi na kira dan a nuna maka ba ni'ima guda ba nau'i nau'i ni'ima an na kira huna littanwi'i dan saboda ni'imomi ne daban-daban daban-daban da a cikin aljanna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum abinda an ka koyi musu a ƙira'a ta hamza da yaƙub ma ukhfi lahum abinda ni Allah ne koyi musu to kuma ai ya ce suna da rizqun ma'lum arziki sananne fawakihu mukramun an gane ko a cikin aljanna sannan ce kuma ma'lumun a'a mun san gwargwadon abinda Allah ya sanar da mu amma sauran wanda bai bayyana ba babu wanda ya san shi ina fata an fahimci ni sai ka dibi ni'imomin da ke cikin aljanna ayoyin da Allah ya faɗi abin da ke cikin aljanna ko ma cikin suratul waqi'a ko ma cikin suratul misali suratul waqi'a suratul safat Allah ya bayanin aljanna da ni'imomin da ke cikin ta duk waɗanda suna fassara na'imun muqimun kuma dawwamamme wanda ba su fita a cikin shi Allah subhanahu wataala ya tabbake mu ƴan uwa musulmi saboda lokaci ya fara matsowa shine cewa ya kamata mu fahimci cewa da Allah ce yubashshirhum ana musu bushara waɗanda suka ce to Allah da kansa yake musu yake musu bushara to a ina Allah yake musu bushara an gane ko wanda suka ce a'a mala'iku ne suke musu bushara to bushara da duk mala'iku za su yi masu imani wa yace ayi ta Allah to kira Allah ne yayi Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun in za a karbar ransu haka ne za a yi musu bushara ina fata kun fahimci to a nan duniya kuma Allah yana musu bushara shine ayyukan da suke yi sai su ga Allah na ba su nasara shi yasa zo cikin hadisi na Abu Dharr wanda da cikin sahih Muslim yace qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khayr wa yahmaduhu an-nasu alaihi shin ka bani labari mutum yake aikata aiki irin na alkhairi sai mutane su gode mishi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tilka ajilu bushral mu'min wannan wato bushara ce magaugauciya wanda Allah ya fara nuna maka in mutane za su yabe ka kan aiki amma kayi don Allah kuma kayi irin yadda sunna ta ce kuma kai musulmi ne to in an ma an yabe ka don ba a yabe ka ba kai ba kai don a yabe ka ba sai wani ya ce kai wannan aikin yayi wannan bushara ce Allah maka tun da nan duniya amma ba ka yi ba don saboda mutane su yabe ka in ka yi wannan ka halaka ina fata an fahimce ni su yahudawa ma ba su aikata aikin alkhairi kuma suna son a gode musu la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azab wa lahum azabun alim sannan Allah zai musu bishara anan duniya in an zo dokar ransu za a yi musu bishara kuma in sun mutu cikin kabari za a yi musu bushara da alkhairi in sun tashi kuma za a yi musu bushara da alkhairi kuma in suna cikin aljanna bushara ta Allah kowane lokaci za a yi musu don haka in ma an bambanta lokaci kaka ce a'a na an ce Allah zai musu bushara in mala'iku suka yi musu da izinin Allah a nan duniya Allah zai musu bushara in suna cikin kabarin su za a yi musu bushara ba su da matsala ko ba haka nan bane har su ma sai sun kasance shahidai daga shi suna yi ma wadansu bushara ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون sannan bushara waɗansu malamai suka ce daga abin da labarin da ke canza maka fatar jikinka wasu ka ce sai cikin alkhairi ake amfani da ita an gane ko wasu ka ce a'a bushara sai cikin sharri ana amfani da cikin alkhairi cikin sharri wanda suka ce a'a asalin ta ta alkhairi ne amma in an kai amfani da ita cikin sharri to isti'ara ce an kai shi yasa Allah ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima ko ba haka nan bane illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah azaban akbar fa bashiru abin nan bi azabin alim don haka dai kafirai ana cewa ai musu bushara da abin nan amin ai musu bushara da mummuna sannan kuma munafikai Allah subhanahu wata'ala na cewa wato abin nan ai musu bushara to nan sai malamai su ce gece ne domin bushara ta shafi alkhairi kawai wasu kace a'a ana amfani da ita da alkhairi da sharri amma in cikin sharri ne to sai an faɗi wani irin sharri ne fa bashirhum bi azabin alim Allah ya gane da mu to yan uwa musulmi dai wannan shi ne abin da zamu iya cewa karkashin wannan ayar da ke akwai sauran bayanai amma dai mun samu da muka bata su alaran mutum da lokaci ya matso karanta mun aya ta karshe
خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم نعم الله سبحانه وتعالى خالدين سنة ما سنة دوما ما يجلالي تي حال مقدرة حالي ne wanda ake kaddarawa kenan dan kuyi hattara cikin ilimin nahau da wasu ke ganin bai da amfani hal kala kala ce akwai halun muqarina akwai halun muqaddara to yanzu in ka zo ka suka ce hali ne wanda an ka ce ana kaddara ta ana kaddara mi in an ce halin muqaddara ma'ana hali ce wadda zuwa gaba abin zai kasance domin a yanzu din su shiga aljanna ba balle a kaddara musu dawwama a cikin ta in an ce halin muqarina hali ne wadda take tana tare da kai ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata mi wa antum sukara halin mayan yana tare da kai kisa in ka ce baka koyon larabcin to kuma fahimtar nassin zai maka wahala ina fata an fahimci ni ya ce khalidi na fiha abada suna masu dawoma a cikinta inna Allah haƙiƙa Allah inda hu a wajensa ajirun azim akwai lada wadda take mai girma ajirun lada a nan duniya Allah zai baka lada ya baka rayuwa mai kyau ya baka ingantattar rayuwa ya baka albarka kakka sa tsammani an ce an bi Allah ba a samun lada a'a tun da nan duniya Allah na harbe mai imani shi yasa da anka ce Allah yana musu bushara masu imani tun da nan suna ganin Allah yana taimakon addinin musulunci suna samun bushara cewa akan gaskiya suke ajurun kuma lada Allah subhanahu wataala ya baka lada a nan duniya ba sai ya baka kuɗi ba a'a ya baka rayuwa mai albarka ya baka rufin asiri ko ba haka nan bane ya sa albarka a cikin al'amuranka wannan shi ma ajrun ne Allah ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin wa atainahu ajrahu fid dunya haka Allah ce ma Ibrahim kaga an bashi ladan shi a nan duniya ba ana rufin ta kare ba wa innahu fil akhirati lamina salihin shi yasa ya kamata mutane su fahimci wannan inna Allah indahu ajrun azim Allah ne a wajen shi lada mai girma take domin ladar da ba ta yankewa ita ce lada ta Allah duk wanda kai ma aiki in ba Allah bane ko dai ya hana ka ina fata an fahimci ni sai an samu shi hana ka gaba ɗaya ko ko a samu waɗanda aka yi wahala da su su ne za su samu ɗan rabo ɗan kaɗan waɗanda sun ka zo da baya su ci amfanin shi shi yasa duniya kuke ganin mafi yawancin inda baƙin ciki yake ruhi mutane sai an zo final ƙarshe duk mutumin da ya wahala akan neman wani ya samu mulki ko na siyasa ko na sarauta in ba a yi anniya ba ana ƙare zaɓe shi ka mutuwa ko ko an ƙare an samu mulkin ba a jima ba shi ka mutuwa ko ko Allah ya rayar da shi kuma wallahi sai zama tuwa su can wannan amfanin shi ba shi ba sai ka ya dawo shi na zage-zage ko ba ka nan bane duk wanda ya wahala wajen neman ma wani dukiya in bai yi anniya ba da 'ya'yan shi sun taso to zaka iske sun ce wancan bare na a kori shi sai a kwashe shekara arba'in da kai ana wahala in dai ba hidda ma haƙƙin kai ba cikin wahala zaka ƙari haka in kan wahala kan mace in ba ka yi anniya ba haka za ka yi ka biya mata kuɗin lakon sai ta shekara goma sha biyar mammaka tana son jika biyar ka ce babu ka biya mata kuɗin makaranta shekara goma sha biyar sannan sai su ce sai yan villageois alhaji na kun san bai lakon ba ina maka ɗauka yare mu ba shi shi yasa kada ka yarda ka ta ka nemi mulki ko na siyasa ko na sarauta ko dukiya a tara wani dukiya ko wata mace ta hanyar da bata halatta ba da dukiya haram domin zaka je ka dauki dukiya haram kuma a ci amana ka a kare da kai kaga kai hasirar duniya wal akhirah ka je ayi sihiri da kai ba a samu mulkin kuma kai ka mutu kaga kai kai asarar mulkin ka kai asarar wato imanin ka kuma masu jin dadi suna can shi yasa da dukiyar halatta ne za ka yi kuma inda kai kai taka tsantsan kakkamance da waɗansu shi yasa duk wanda ka je na ce maka a'a shi an ci amana ta shekara goma yana biya ma yarinya kuɗin kaza tambayi shi ɗan shi shekara nawa ba ruwa ne da ɗayan shi da matan shi shekara nawa bai taimaka ma baban shi ba in shi na da rai shekara nawa bai taimaka ma mahaifin shi ba shekara nawa bai taimaka ma yannan mahaifin shi ba da ƙannan mahaifin shi dole na Allah shi ma wannan azaba aljaza'u min jinsil amal haka Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah indahu ajrun azim ga Allah ne lada mai yawa take yan uwa musulmi lokaci ya matso kuma dai mun samu dai mun ce wani abu akan wannan aya sai mu yi hakuri sati mai zuwa tana yiwa mu karanta wannan aya ko ko mu tashi akan aya ta gaba abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh